أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na ɗari da shida a karatunmu na littafin al'adabin mufrad littafin al'imamun bukhari za mu karanta da kuma sharhi akan hadisi na ishirin. zuwa hadisi na 524 insha Allah waɗannan hadisai suna yin bayani akan rarrashin mara lafiya rarrashin mara lafiya a sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari ya kawo babi na 235 wato shine babu du'a il-aidi lil marid bi shifa' babi game da addu'ar mai zuwa gai da mara lafiya addu'arsa ga mara lafiya ta samun waraka ta samun sauƙi babu du'a il'a'idi bil marid bi shifa wato wanda ya tafi gai da mara lafiya mai masa addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi sauƙi Allah ya sa ya warke حدثنا محمد بن المصنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله بن صاحب رسول الله الحكم بن عبد العاصي الثقفي wannan yana cikin jikokin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam alhakan bin abil as abdul wahab bin abdul majid قال حدثنا ايوب بن ابي تميم السختياني yana cikin tabi'ai أيوب السختياني حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عمرو بن سعيد القرشي عن حميد بن عبد الرحمن الهميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد شي wannan malami Humayd bin Abdurrahman al-Himyari yace uku daga cikin yaran Sa'ad bin Abi Waqqas sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun bashi labari yaransa uku sa'ad bin abi waqas yana cikin waɗanda suka fara musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutane goma waɗanda aka yi musu albishir da samun aljanna wato yana cikin manyan sahabban manzon Allah yaransa guda uku suka ba shi labari kulluhum yuhaddisu an abi kowannensu yana ba da labari game da mahaifinsa wato shine sa'ad bin abi waqas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة wato annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka je hajjin ban kwana wato hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yana tare da sa'ad bin abi waqas a lokacin da aka isa makka sa'ad ya samu rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani yaransa suke ba da labari wannan dalilin yasa malamai suke cewa wannan hadisin mursal ne wannan hadisin mursal ne wato a riwaya yani mursala li'anna aulada sa'd din tabi'iyun saboda dukkan yaran sa'd bin abi waqas waɗanda ake maganar sun ba da labari din tabi'ai ne babu sahabi a cikinsu don haka ba san abin yadda ya auku ba sai dai mahaifinsu shi ya ba su labari amma a wannan riwaya da ta zo cikin al'adabul mufrad ba su nuna cewa babansu ne ba su labari ba illa dai kawai sun ba da labari to tunda sun ba da labari ba tare da sun jingina shi ga mahaifinsu ba wanda shi ake kira riwayatul mursala hadisin ba a jingina shi ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma lakin na asalal hadis sabitun min turuqin min gairi jihati auladihi hadisin ya tabbata ta hanyoyi da yawa waɗanda aka samu wasu sun ruwaito hadisin ba ma ta hanyar ‘ya'yansa ba bari ma a cikin littafin nan al'adabul mufrad mun karanta hadisi guda shine hadisin 499 wanda ‘yar sa'ad bin abi waqas aisha bintu sa'ad bin abi waqas ta ba da labari cewa mahaifinta shi ya gaya musu abin da ya auku wato an tafi aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa da yawa kafin ma a tafi wannan aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sakonni garuruwa ana sanar da musulmai lallai fa annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi aikin hajji saboda haka ana son kowa ya zo wanda duk yake da hali ya tafi wannan aikin hajjin saboda ya koyi aikin hajjinsa daga na annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad bin abi waqas yana cikin sahabban manzon Allah da suka tafi makka kuma asali dama mutanen makka ne asalinsu mutanen makka ne suka yi hijira suka dawo madina yanzu gashi sun koma makka saboda aikin haji ana zuwa makka sa'ad bin abi waqas sai ya kamu da rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi shine riwayar take cewa anna rasulullahi da khala ala sa'adin ya'uduhu bi makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin sa'ad bin abi waqas saboda ya gaida shi ba shi da lafiya an riga an tafi makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin sa'ad bin abi waqas fa baka sai ya fashe da kuka wato shi sa'ad sai ya kama kuka faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mayu biki ka me yasa ka kuka saboda ya kwantar da hankalinsa wanda wannan shine yake nuna cewar muhimmin abu ga wanda ya tafi gaida mara lafiya shine ya yi kokari ya samar da nutsuwa gare shi ya raba shi da duk damuwar da za ta dame shi maimakon ka zo gaida mara lafiya ba shi da lafiya kai ma sai ka fashe da kuka to kaga kana daɗa samar masa karayar zuciya kana nuna masa cutar tashi ta mafi tunaninsa mai yiwuwa shi yana da tamani zai warke yana tsammani zai warke kai kuma yanzu ka fashe da kuka kaga sai ya dauka ai alamar ma saukin da yake tunanin akwai tashi ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sa'ad bin abi waqas ma yubkika me yasa ka kuka kada sai sa'ad bin abi waqas ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam amsa ba cutar tashi bace damuwar daban ce khashitu an amuta bil ardi allati hajartu minha ina tsoron in mutu a ƙasar da na riga na yi ƙaura na bar zama a cikinta kama mata sa'adun kamar yadda sa'adu ya mutu in ji sa'ad bin abi waqas tunda annabi ya tambaye shi me yasa ka kuka yace ya rasulullahi abin da yasa ni kuka ina tsoro kada in mutu a ƙasar da na riga na yi ƙaura na bar zama a cikinta na koma madina to ina tsoron kuma in mutu a makkan da na batta kamar yadda sa'ad ya rasu a makka ina tsoron kada nima in mutu a nan kaga shi sunansa sa'ad bin abi waqas yana ba da misali da wani wanda ya rasu a makka din sunan shi sa'ad bin khawla shi wancan sa'ad bin khawla yake shi sa'ad bin abi waqas yake ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah abin da yasa nake kuka ba ni son in yi mutuwa irin ta sa'ad bin khawla wato shi sa'ad bin khawla shi ma yana cikin sahabbai dadaddu waɗanda suka fara musulunta waɗanda ake kira as-sabiqun al-awwalun waɗanda suka fara karɓar musulunci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yani min as-sabiqina ila al-islam yayi hijira ta farko shi wannan sa'ad bin khawla din ya musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi hijira zuwa habasha aka tafi da shi bayan hijira zuwa habasha ya sake hijira zuwa madina kaga ya samu falalar hijira guda biyu da ya dawo madina ma mai masaukin manzon Allah ne ya bashi masauki wanda ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam masauki a quba ana kiransa kulfumu bin al-hidmi kulsumu bin al-hidmi shi ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam masauki in ka tafi masallacin quba gidansu kenan ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam fili wanda za a gina masallaci wanda shine masallacin farko da aka gina a tarihin musulunci masallacin quba to sa'ad bin khawla yayi hijira ya tafi habasha ya dawo kuma yayi hijira zuwa madina ya sauka gidan mai masaukin manzon Allah aka yi yakin badar tare da shi aka yi yakin uhud tare da shi alkhandar tare da shi aka je sulhul hudaybiya yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sulhi na hudaybiya na zaman lafiya tsakanin manzon Allah da mutanen makka sun ma'ada ila makka ba'da al-hudaybiya sai ya sake baro madina sai ya taho makka da ya zo makka a lokacin makka kuma birni ne na kafirai tunda ba a riga an yi fatu maka ba yana zuwa sai Allah ya karbi ransa a makka kamar yadda al-imam tabari ya ba da labari al-imam tabari yana cewa sa'ad bin khawla ya rasu a shekara ta bakwai daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin fathul bari mujallal da tara shafin 472 ibnu hajar cikin fathul bari mujallar na shida shafin dari shida da saba'in da biyar ya ce wal ma'ana wato abinda sa'ad bin abi waqas yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam anna sa'ad bin khawla daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na zamanin farko sa'ad bin khawla wa huwa min al muhajirina min makka ila al madina baya ga cewar yayi hijira ya koma habasha ya hijira ya dawo madina وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها kuma duk mutumin da ya hijira ya bar makka to babu kyau ya koma me dalili tarakuha ma'a hubbihim fiha lillahi ta'ala kasar su ce mahaifar su ce amma sun bar ta don wa sun bar ta don Allah to tunda sun bar ta don Allah bai kamata su koma gare ta ba fa min samma khashiya sa'ad bin abi waqas an yamuta biha yanzu gashi an zo hajji aikin hajji sa'ad bin abi waqas yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya kama shi jikinsa ya masa nauyi sai yana tsoro kada fa shi ma ya mutu a makka irin yanda sa'ad bin khawla ya rasu a makka wannan abin shine ya damu sa'ad bin abi waqas a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaida shi yasa yake kuka ya rasulullahi ga babban sahabin nan sa'ad bin khawla yayi hijira yayi yaƙe-yaƙe manyan yaƙe-yaƙe da aka yi na musulunci yana tare da kai sai gashi ya dawo makka ba ridda yayi ba la ya dawo makka sai ya rasu anan kuma ana cewa bai bar yara ba a tarihinsa shi wannan sahabi sa'ad bin khawla Allah ya kara masa yarda to akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sa'ad bin abi waqas ya faɗi wannan maganar dan manzon Allah ya tambaye shi me yasa kake kuka sai ya ce ga abin da yasa ni kuka ya rasulullah yana faɗin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma amdi li ashabi hijratahum ya Allah ina roƙonka ka tabbatar da ladan hijira ga sahabbaina ka tabbatar da wannan lada na hijira ga sahabbaina wala taruddahum ala aqabihim ya Allah kada ka maida su a bisa diddigen su kada ka maida sahabbaina a baya ga cewa sun yi wani aikin kware kuma su koma baya su rusa wannan ladan ba wai ridda ba kana musulmi kana iya bacin aikinka ba tare da kashi ta musulunci ba saboda haka sai manzon Allah ya ce lakin ba'isu sa'ad bin khawla sai dai kaico ga sa'ad bin khawla wannan kalmar da manzon Allah ya faɗa ya nuna cewar lallai sa'ad bin khawla manzon Allah bai ji daɗi da har ya rasu a garin Makka ba tunda ya riga ya hijira ya bar makka manzo Allah bai ji daɗin rasuwarsa abu ba shi yasa yake cewa lakinnal ba'isu sa'ad bin khawla lakinnal ba'isu sa'ad bin khawla wato kaico ga sa'ad bin khawla da har wato ya dawo makka kuma ajali ya cin masa anan shine sa'ad bin abi waqas da yake bada labarin hadisin yace yarfi lahu rasulullah manzo Allah yana begen sa'ad bin khawla an tuwfiya bi makka manzo Allah bai ji dadin mutuwar da Sa'ad bin Khawla yayi a garin Makka ba hadisin yana sahih Bukhari yana babu kaudin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma amdi li ashabi hijratuhum da kuma sahih Muslim kitabul wasiya babul wasiyati bis sulus mu ci gaba lokacin da Sa'ad bin Abi Waqas ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam amsar dalilin da yasa yake kuka nan take sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i Allahumma shfi sa'dan salasan ya faɗa sau uku ya Allah ka warkar da Sa'ad bin Abi Waqqas ya Allah ka warkar da Sa'ad bin Abi Waqqas sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a Allahumma shfi sa'dan Allahumma shfi sa'dan Allahumma shfi sa'dan wannan duk dadin kwantar da hankali ne ga Sa'ad bin Abi Waqqas tun daga abin da yake tsoro ya mutu a garin makka sai annabi ya roki Allah ya Allah ka warkar da sa'ad bin abi waqas kada ya mutu a garin makka tunda baya son mutuwa a garin makka ya Allah ka warkar da shi wannan shine mahallu shahid wanda shine mahallu shahid ga hadisin nan domin al-Imam al-Bukhari babin da yayi in ka lura yayi babi ne akan du'a'il a'id lil marid bi shifa' wanda ya tafi gaida mara lafiya ya masa addu'a Allah ya warkar da shi shi ne dama abin da ya sa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan don ya nuna yin addu'a ga mara lafiya idan ka tafi gaida shi abu ne wanda ya tabbata a sunnar manzon Allah sai dai ita addu'an tana zuwa da siffofi daban-daban alal misali shi wannan labarin da muke karantawa al-Imam Bukhari ya kawo shi a baya mun karanta shi shine hadisin 499 a yanda ya zo a wancan hadisin sun mawa ba a yadda hu ala jabhati sa'ad bin abi waqas yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan goshina thumma masaha wajhi wa batni ya shafa fuskata da cikina har ma sa'ad yana cewa fa ma ziltu ajidu barda yadihi ala kabidi fi ma yakhabu ilayya hatta sa'a ban gushe ba ina jin sanyin hannun manzon Allah tun daga ranar da manzo Allah ya dora hannunsa akan na nake jin wato sanyin hannunsa din nan akan hanta na har zuwa yanzu ban gushe ba ina ji to wannan ya nuna cewar kana addu'a ga mara lafiya ba tare da ka taba shi ba don wannan riwayar ba ta zo da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sa'ad ba yalla dai allahumma shfi sa'adan allahumma shfi sa'adan allahumma shfi sa'adan kuma ba dole bane sai kai da larabci kamar yanda mutane ke zuwa gaida marasa lafiya Allah ya baka sauki ka dace da sunnar manzon Allah ba sai kai da larabci ba shi Allah ko da da wani yare ka roke shi Allah subhanahu wataala yana amsa maka inda yana cewa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu duk abin da kuka roki Allah zai baku in ka ce Allah ya baka sauki shikenan kai addu'a ka dace da sunnar manzon Allah to mu ci gaba faƙala sai sa'ad bin abi waqas ya ce limalun kasirun ina da dukiya mai yawa ya risu ni ibnati ta ce za ta gaje ni ya rasulallah ibnatayya ‘ya'yana mata biyu a wannan riwaya ko a fa'usi bi mali kulli shin ina iya wasiya da dukiya ta gaba ɗayanta tunda mata ne magadana qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a qala fa bi sulusaini akasa dukiyar kashi uku in bada sadakan kashi biyu in bar musu daya kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la kada kai kala sai ce fannisu in raba dukiyar rabi rabi in yi sadaka in bar musu rabi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yace nan ma dai kada kai haka kala sai ce fasulusu in kasa dukiyar kashi uku in ba da sadakar kashi guda in bar musu biyu kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sulusu wato babu laifi game da kasa dukiya kashi uku a bada sadakar kashi guda a bar wa magada kashi biyu duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasulusu kasiru kashi ɗaya cikin ukun ma ya yi yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace mar ya warware masa mas'alarsa saboda shi yana cewa ya ba da sadakar dukiyarsa ya bar wa magada kaga shi fahimtarsa ita ce wanda ka ba da sadaka ne za ka samu lada wanda ka bari aka gaje ka baka da lada shi da ce manzo Allah ya warware masa wannan gefen ya ce masa inna sadaqataka min malika sadaqa lalla in ka ɗauki wani abu daga dukiyarka sadakar da ka bayar daga dukiyarka sadaka ce hakika ka ɗau wani abu daga dukiyarka ka bayar sadaka ce wa nafaqataka ala iyalika ciyarwa da kake ma iyalinka ma sadaka ita ma sadaka ce manzon Allah ya ce wa ma ta'kulu imra'atuka min ta'amika laka sadaka abinda matarka take ci daga dukiyarka shi ma sadaka ake ta rubuta maka a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innaka anta da'a ahlaka bi khairin kuma kai a ce ka bar iyalinka da alkhairi ka rasu ka bar iyalinka suna tare da alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam nan yana bashi misali ne na hankali misali ne a tunaninka a hankalce ma ka rasu ka bar iyalanka da alkhairi aw qala ko ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi aishin abinda za su rayu shine al-aishu asali al-aishu ya taho da ma'anar al-ma'isha al-ma'isha shine ma yu'ashu bihi shi yasa Allah yake faɗa cikin alkur'ani misali a suratul hijr aya ta 20 waja'alna lakum fiha ma'aisha waja'alna lakum fiha ma'aisha ma'aisha jam'u ma'isha wato abinda za su rayu da shi kenan ba dukiya kawar ba ba dukiya kadai ba ka bar ma iyalanka ka bar ma magadanka abinda za su rayu da shi bayan ka mutu manzon Allah ya ce khairun ya fi alkhairi min an tada'ahum akan a ce ka bar su ya takaffafu nan nasa suna bin mutane da tafukan hannuwa ya ce wa kada biya jiki manzon Allah sai ya faɗa da hannunsa manzon Allah ya haka da hannunsa wato ya ba shi misali ma a aikace ya ce ka bar ‘ya'yanka suna bin mutane da tafi me yake nufi suna roƙo ai ka bar iyalanka da abin da wato za su dogara da shi shine al-ma'isha ya fi a ce ka bar su da talauci sun tafi suna roƙon mutane hadisin yana sahihu muslim kitabul wasiya babul wasiyati bis sulus kuma akwai riwaya ta Abu Musa al-Ash'ari wanda shi ma sahabi ne Abu Musa al-Ash'ari ya ba da labarin Sa'ad bin Abi Waqqas rashin lafiyan da ya same shi a Hajjatul Wada yace marido Sa'adun bi Makkata Sa'ad bin Abi Waqqas ya kamu da rashin lafiya a garin Makka fa atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu annabi ya tafi gaida shi fa qala lahu sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya shigo wajen Sa'ad bin Abi Waqqas sai Sa'ad ya ce masa ya Rasulullah alasta takrahu an yamuta ar-rajulu fil ardi allati hajara minha ya Rasulullah ashe ba kana kyamar mutum ya mutu a ƙasar da ya hijira ya barta ba yana tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya samu amsa sai manzon Allah ya ce bala haka ne shi kaga hakikatan babu kyau mutum ya koma ƙasar da ya hijira ya barta makka khususan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci mutane su koma ƙasar da suka yi hijira domin Allah suka barta to nan take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wala Allah tabaraka wa ta'ala yarfa'uka tana yiwa Allah zai ɗaga maka ciwon zai ɗauke maka wannan ciwo Allah kuma zai baka daraja nan gaba wato za ka warke har ma ka samu ɗaukaka kaga waɗannan kalmomi kalmomi ne na kwantar da hankali ga wanda ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'alla la'alla ta yiwu malamai na cewa idan ka ga ta yiwu a maganar manzon Allah ko maganar Allah gaskiya ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa sa'ad ba zai mutu ba sa'ad ba zai mutu ba a wannan ciwo to amma saboda tawali'u na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba mu Allah hakkin sanin gaibi shi kadai duk da cewar Allah ya tsinkayar da shi sai manzon Allah ya yi amfani da kalmar la'alla ce sa'ad ta yiwu Allah mai albarka da ɗaukaka ya raba ka da wannan ciwo ta yiwu ya baka ɗaukaka ma nan gaba fayansuru bika qauman ya taimaki wata jama'a ta dalilinka wa yanfa'u akharina bika wasu kuma su amfana da kai kuma abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan yadda ibnu abdul barri ya faɗa a littafin al-istiskar ibnu abdul barri ya ce zamanin sayyidina umar kaga bai rasu a wannan ciwon ba har manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya halifanci ya rasu sayyidina Umar yana halifa ya naɗa shi gwamna a yankin Iraq har aka kai ga yaƙi na alqadisiyya don haka Sa'ad bin Abi Waqqas ya taimaka wa musulunci ba kaɗan ba don su suka kai musulunci gabacin duniya gaba ɗaya kamar yadda manzon Allah ya faɗa tana yiwuwa Allah ya taimaki wasu mutane da kai jama'a su amfana ta dalilinka a wata riwaya ya ce wasu kuma su cutu a dalilinka to abin da ya faru kenan sa'ad bin abi waqas bayan hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayan wannan rashin lafiya ibn abdul bar ya ce amara sa'adun ba'da hajjatul wada'i 45 sana bayan wannan rashin lafiyan sai da Allah ya bashi shekara arba'in da biyar kafin ya rasu kaga maganar manzon Allah ta tabbata ya rasu hijira na da shekara hamsin da biyar a lokacin yana da shekaru saba'in da takwas a duniya kuma aka binne shi a makabarta ta albaƙe a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaida shi abin da yake tsoro ba shi da 'ya'ya maza saboda haka yasa yake tambaya ko yana iya wasiya amma fa kafin ya rasu sai da Allah ya bashi yara maza goma sha shida wanda shine abinda manzon Allah ya faɗa akwai salihu akwai ibrahim akwai ishaqul akbar wato ishaq babba akwai kuma ishaqul asgar akwai isma'il akwai musa akwai abdullahi al-akbar akwai abdullahi al-asgar akwai umairul akbar akwai umairul asgar akwai amir akwai imran akwai umar akwai usman akwai abdurrahman sannan akwai mus'ab amma lokacin da manzo Allah ya zo ga shi gani yake zai mutu saboda haka ba shi ma da ƴaƴa maza yake tambaya ko yana iya yana iya wasiya yana iya wasiya a yi sadaka da dukiyarsa in ka koma gefen ƴaƴansa mata goma sha takwas ya haifa don haka in ka haɗa lissafin yara talatin da hudu wanda kissar tana usdul gaba fi ma'rifati sahaba na ibn lasir mujallar na biyu shafin ɗari uku da bakwai da tabakatul kubra na ibn sa'ad a mujallar na uku shafin ɗari da biyar wato wannan hadisin yana da wata wasu fa'idoji muhimmai guda biyu fa'ida ta farko sa'ad bin abi waqas a hadisin nan ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya koma ƙasar da ya yi hijira ya barta yani al'auda ila al'ardi ba'da al-hijra bayan mutum ya riga ya hijira ya koma wannan kasar ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo ya rasulullah alasta takrahu an yamuta ar-rajulu fil ardi allati hajara minha ashe ba ka hana ka kyamaci mutum ya koma kasar da ya hijira ya barta har ya mutu a wurin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala haka ne wanda hadisin yana المؤجم الكبير نا الإمام الطبراني سنة أكوي حديث العلاء بن الحضرمي حديث سينا سيد البخاري yana babu ikamatul muhajir bi makka ba'da qada'i nusukihi da kuma sahihu muslim babu jawazul ikama bi makka lil muhajir minha ba'da faragil hajj wal umra salasata ayamin bila ziyada wato hadisin muttafaqun alayh al ala bin al habrami yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا idan an gama aikin hajji to wanda ya yi hijira ya bar garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai a lokacin da aka tafi wannan aikin hajji wanda dama can mutumin makka ne amma ya bar garin makka saboda addinin Allah to ba a yadda ya fi kwana uku a garin makka ba ya gama aikin hajji ba ba a yadda mutum ya fi kwana uku ko da umra mutum ya tafi makka in dai da ya bar makka saboda Allah to ba a yadda ya sake zama a garin ba an ba shi kwanaki uku muttafaqun alai wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan doka shi yasa sa'ad ke tambayar sa alasta takrahu an yamuta ar-rajulu fil ardi allati hajara minha ba ka hana ba mutum ya koma kasar da ya hijira ya barta har ya mutu a wannan kasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka ne saboda haka masu masana hadisi da suke sharhin wannan hadisi kowane malami ya tabbatar da haka din misali al-Imam nawawi sharh sahih Muslim juz'i na 9 shafin 122 yace ma'anar hadis annal ladina hajaru min makka qabla al-fath ila rasulillah wato abinda hadisi yake nufi mutanen da suke garin makka waɗanda suke garin makka suka suka yi hijira suka bar makka musulmai suka zo madina suka wato sun yi kaura daga makka sun yi hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sharadi qabla al-fath ma'ana qabla fath makka kafin makka ta zama birnin musulunci domin daga baya makka ta zama ta musulmai amma kafin makka ta zama birnin musulmai duk wanda ya yi kaura daga makka ya batta haruma alaihim istitanu makka wal iqamatu biha haramun ne mutum ya koma makka ya zauna a ciki haramun ne sun ma'ubi halahun idan wasaluha bi hajjin aw umra aw ghairihima amma an halatta idan hajji ya kai ka makka dama kai mutumin makka ne kai kaura ka bar makka to idan hajji ya kai ka ko umra ta kai ka ko ka kai kaya kasuwanci an yi ƙimu ba da farajin salasata ayyami an baka kwanaki uku wala yazidu ala salasa kada mutum ya ɗara kwanaki uku yana garin makka saboda ka alƙadu iyaw rahimahullah yake cewa fi hadha alhadith hujja liman mana almuhajir qabla alfath min almuqam bi makka yani ba'da alfath duk mutumin da ya bar makka kafin fathu makka yayi hijira to haramun ne ya koma makka ko da bayan fathu makka wanda shi da abin da jumhurin malamai suke faɗa ba daidai bane ka sake komawa maka ka zauna ibn abdul barri a kitabul istiskar yana babul wasiya fi sulus la ta ta'adda yana mujallar shida shafin biyu da talatin da shida annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo wurin sa'ad bin abi waqas sa'ad yana kuka manzo Allah ya tambaye shi ya gaya masa dalili sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya ce Allahumma amdili ashabi hijratuhum ya Allah ka zartas masahabbai na ladan hijiransu ka tabbatar musu da wannan ladan wala taruddahum ala aqabi me ma'anar wannan addu'an ibn abdul barri yace fa ma'anahu du'a lahum fi an yutimma lahum hijratuhum fi an yutimma lahum hijratuhum salima min afakir ruju' ila al-watan al-mutaqarrab bi hijratihi ila Allah azza wa jalla idan mutum ya riga ya kaura ya yi ƙaura zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to ya yi ibada aikin ibada ne aiki ne na lada manzon Allah yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar masahabbai da suka yi hijira suka bar ƙasashensu suka bar iyalansu suka bar ƴan uwa da dukiyarsu saboda addinin Allah Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙa musu Allah ya ba su wannan ladan Allah kada ya hana su wannan lada wa an yusabbitahum ala hijratihim tilka وكانوا يستعيذون بالله تعالى أن يقودوا كالأعراب ابن عبد البر يتي سوما صحبا yana daga cikin addu'o'i da suke sahabbai suna roƙon Allah ya Allah ka tare mu kada mu ɓata ladan hijirar da muka yi suna ta roƙon Allah kada ya ɓata kada su ɓata aikin da suka yi na hijira Allah ya tabbatar musu da wannan lada saboda ladan yana da girma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alƙur'ani wanda ya yi hijira ya musulunta wanda ya musulunta qabla al-fath ba daidai yake da wanda ya musulunta ba'da al-fath ba saboda haka darajar su daban ce a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to suna ta roƙon Allah kada su aikata wani abin da zai bata musu ladan abin da suka aikata wato na hijira zuwa ga zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ولم تكن الهجرة مقتصرة في ترك الوطن وتحريم الرجوع إليه على الأبد إلا على أهل مكة خاصة الذين آمنوا bihi min ahliha babu waɗanda aka hana su face mutanen makka kawai mutanen makka su ne aka hana saboda sun yi hijira sun koma madina sun tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda me saboda tabbata tare da manzon Allah haisus taqarra Allah ya shar'anta musulmi idan ya musulunta dole ya yi kaura ya komo madina wurin annabi sallallahu alaihi wasallam me hikimar haka التحول معه حيث تحول لنصرته saboda taimakon manzo Allah shi sa aka ce musulmai idan ka musulunta a maka kai kaura ka dawo Madina saboda ka taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'azaratihi wa suhbatihi wal hibb lima yashra'uhu ya zamanto duk abin da manzo Allah ke karantarwa kuna dauka saboda idan Annabi ya tafi sai ku isar ma duniya kuma shi yasa musuluncin ya iso gare mu saboda hikimar hijiran nan da aka wajabta hijira ga sahabbai suka dawo madina suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda mazon Allah zai tafi akwai sahabbai saboda ka in ya faɗi magana sahabbai sun ɗauka kuma Allah ya riga ya shirya kwakwalwarsu saboda ka duk abin da Allah ya shar'anta manzon Allah ya karantar da su sahabbai za su ɗauke saboda ka Allah bai yarda ba lam yurahhis liwahidin minhum fi ar-ruju'i ila al-watan Allah bai yadda ga wani sahabi ya sake komawa ƙasar da ya hijira ya barsa ba Allah bai yadda ba saboda wannan aiki na kiyaye karantarwa manzon Allah da kuma isar da shi ga duniya don haka Abdullahi bin Umar hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad yana mujallal nabi shafi na 25 haka ma al-Mu'jam al-Kabir na Imam Tabrani Abdullahi bin Umar yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Makkah abdullahi bin umar ya ce duk sa'ilin da manzon Allah ya shigo makka kala sai ya dinga addu'a Allahumma la taj'al manaya na biha ya Allah kada ka sa ajalinmu a garin nan hatta tukhrijana minha har sai ka fitar da mu daga wannan gari ya Allah kada ka sanya ajalinmu a wannan gari har sai ka raba mu da shi me hikimar haka ai abinda akasarin malamai suka faɗa darajar makka ta ɗara darajar madina ba a haɗawa wanda shine fahimtar akasarin malaman sunna duk da cewar al-imam malik shi yana ganin madina ta fi makka daraja amma galibin malaman sunna abin da suka faɗa kenan kuma shine abin da hujja ta fi ƙarfi a kai makka ta fi madina daraja amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah kada ya amshi ransa a garin makka me yasa saboda ladan hijira saboda ladan hijira domin idan mutum ya mutu a makka kaga ya dawo garin da ya batta domin Allah wannan shi yasa sahabbai suke tsoron wato rasuwa a garin makka kamar yadda sa'ad bin abi waqas yake kuka a lokacin da manzon Allah ya taho gaida shi kukan da yake tsoron su shine kada fa ajalin sa ne sannan ibnu hajar shi ma a cikin fathul bari mujalla na bakwai shafin 267 yace wa fiqh hadha hadis wato fiqhun da yake cikin wannan hadisin shine an al iqamata bi makka kanat haraman ala man hajara minha qabla al fath wannan hadisi yana karantar da mu cewa zama a makka haram ne ga wanda ya taba yin kaura ya bar makka kafin fathu makka kafin makka ta zama birnin musulunci lakin ubiha liman qasada minhum bi hajjin aw umra sai dai idan hajji ya kai ka umra ta kai ka an yi kima ba da kafa'i muskihi salasata ayyam ka gama umrarka an baka kwana uku ka gama aikin hajji an baka kwanaki uku la yazidu alaiha wa bi hadha rasa nabiyyu li sa'ad bin khawla an mata bi makka shi yasa manzon Allah yake bege game da sa'ad bin khawla sa'ad bin khawla manzon Allah yana takaicin ya ya dawo makka har ajali ya same shi a lokacin da ya tafi gaida sa'ad bin abi waqas yace wa istanbatu min zalika anna iqamatu salasata ayyam la tukhriju sahibaha an hukm al musafir wadannan kwanaki uku da aka bawa mutum ba su raba shi da sunan matafiyi ba har yanzu dai shi bako ne ko da yake da can dan makka ne amma ya bar makka ya bar zama a garin makka saboda haka idan ka bar zama a gari wata larura ta kai ka wannan garin ba za ka yi kasur ba saboda ba garin ka bane da can ne garin ka yanzu da ka koma ba garin ka bane kasar za ka yi tun da ka daina zama a gurin a nan ne ibnu hajar yake tambaya wa hal yanbani alaihi khilafun fi man farra bi dinihi min mawdi'in yakhafu an yuftana fihi fi dinihi misali ka bar wani gari saboda fitinan addini ka bar wani gari saboda fitinan addini ko dai kana tsoron addininka kana samun nakasa sai kai kaura wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba duk sa'ilin da kake zama a gari sai kaga zaman bai maka ba kana ci baya ta wajen addini kaga ba makawa sai dai kai kaura to idan kai kaura daga garin ka bar garin ne don Allah haka kuma mutumin da misali rigima ta addini ta sa ya bar gari wannan garin ya bar shi ne don wa don addinin Allah fa hallahu an yarji'a ilaihi ba'da inqida'i tilka fitna ibnu hajar yace to idan hankali ya kwanta bayan fitina ta kare shin mutum zai iya komawa mutum zai iya komawa sai ce la in kana taraka halillah kama fa'ala al-muhajirun idan ka bar gari don addinin Allah kaga ai abinda muhajirai suka yi kenan sun bar makka don addinin Allah don su tsira da addinin su falaysa lahu an yarji'a li shay'in min zalika don haka ba daidai bane ka sake komawa wannan gari saboda shi Allah duk abinda aka bari domin sa to ba a sake tawowa gare shi duk abinda ka bar shi don Allah to haramun ne ka sake komawa ga wannan abin saboda in ka koma kamar ka fasa abinda kai ma Allah tabaraka wa ta'ala kenan wa in kana tarakaha firaran bi dinihi amma misali idan ka bar gari saboda ka gudu da addini ba dan hijira saboda addinin Allah bala ka bar garin saboda gudun fitina ana rigingimu a gari sai ka gudu liyaslama lahu saboda mutum ya tsira ya kubuta daga wannan fitina da ta fito a garin walam yaqsid ila tarkiha li zatiha ba wai garin ne ya bar shi ba fitinar da ake a wannan garin yasa ya bar wannan gari falahu ruju ilai saboda haka mutum yana iya komawa ga wannan gari idan fitinar ta wuce don haka ana la'akari da dalilin da ya sa ka bar gari shin ka bar gari don addinin Allah idan don addinin Allah ne haramu ne ka koma wannan gari saboda ya dace da abin da almuhajiru da suka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana cikin tuhfatul ahwazi shi ma mujallar na hudu shafi na ishirin yana cewa li annaha baldatun tarakaha lillahi ta'ala fala yuqimu fiha aksara min hadhihi almudda li'annahu yushbihu yushbihu al'auda ila ma tarakahu lillahi ta'ala duk garin da ka bar shi don Allah to bai dace a ce ka sake koma wannan garin ba illa rura ta kai ka wannan gari to kwanaki uku dai sun ishe ka kar ka wuce haka sai fa'ida ta biyu ta wannan hadisin wato shine kwantar da hankalin Sa'ad bin Abi Waqqas dan shine babban abin da zamu karanta game da wannan hadisi wato tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wurin sa'ad bin abi waqas inda ibnu hajar ya mana ishara da hakan a cikin fathul bari yace fihi isharatu ila du'a li sa'ad bil afiya li yarji'a ila dari hijratihi wa hiya madina annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi gaida sa'ad sa'ad yana kuka me yasa ka kuka ina tsoron in mutu a garin makka bayan na yi hijira na barta sai manzo Allah ya ce Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan kaga ya kwantar da hankalin shi saboda haka ashe kai wani abu na kwantar da hankalin mara lafiya ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shi ne babi na 236 babu fattuli iyadatul marid babi game da falalan gai da mara lafiya babu fattuli iyadatul marid wato zuwa gai da mara lafiya yana da falala a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد الإمام الحافظ أبو بشر العبدي قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول عاصم بن سليمان الأحول an abi kilaba sunansa abdullah bin zaidin aljarmi an abil ash'af as-san'ani sunansa sharahil bin ada yana daga cikin manyan malamai na farko a birnin damascus waɗanda suka ɗau hadisai wurin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa kamar ubada bin sabit sauban shaddad bin aus abu huraira abu sa'labat al-khushani da aus bin aus Allah ya kara musu yarda abu al-ash'af as-sanani wato yana cikin tabi'i an abi asma ar-rahbi ad-dimashqi qala yace man ayada akahu wanda ya tafi gaida dan uwansa mara lafiya kaga bai danganta hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa dai ya ce wanda ya tafi gaida dan uwansa musulmi kada fi khurfatil janna to wannan hadisin ya samu fassara kashi hudu saboda ma'anar khurfa in ka duba littafin maqayisul luga na al-imam ahmad bin faris yana juz'i na biyu shafin 172 me ake nufi da kana fi khurfatil janna wanda ya tafi gaida dan uwa musulmi mara lafiya yana kasancewa a cikin khurfa na aljanna menene khurfan aljanna da farko khurfa yana cewa ahdu ma an yujtana shay'u wato tsinkar abu shi ake nufi da khurfa idan mutum ya tafi gaida dan uwa musulmi yana cikin wato ya'ya itatuwa da aka tsinka kenan na aljanna shine khurfa ma'ana ta farko والآخر معنى تبيو الطريق wato idan ka tafi gaida mara lafiya to kada cikin hanyar aljanna kana fi khurfatil janna kana fi tariqil janna saboda haka da larabci akan ce ikhtaraqtu shajara ikhtaraqtu samara bi ma'ana izdajtanaita idan ka tsinki dan ici ana amfani da kalma ta al-khurfa wanda shine bayanin da malamin yayi wato asali a kalmar larabci ma a fahimtar larabawa ita wannan kalma ta alkurfa tana daukan ma'ana da yawa kusan duk littafai da ke fassara larabci sun tabbatar da wannan ibnu hajar cikin fathul bari yana mujalla na goma shafin dari da goma sha uku shi kuma ya ce zahirin hadisin yana mana ishara da ma'ana ta uku ma'ana ta uku ita ce yake cewa khurfa bi ma'ana as-samaratu idza nabijat ya'yan itatuwar da suka nuna su ake nufi da al-khurfa don haka idan aka ce mutum ya tafi gaida wani mara lafiya yana cikin khurfa na aljanna ana nufi yana cikin nunannun ya'yan itatuwan aljanna shabbaha ma yajuzuhu a'idul marid min as-sawabi bima yajuzuhu alladhi yajtani samar wato kai da ka tafi gaida mara lafiya kamar mutum ne shiga lambu ya ringa tsinkar nunannun 'ya'yan itatuwa sai aka kamanta don haka idan aka ce girbi idan aka ce girbi na aljanna ya dace idan aka ce hanyar aljanna ya dace idan aka ce nunannun 'ya'yan itatuwan aljanna ya dace ma'ana ta hudu tsani na wato na yi amfani da shi wajen girbi ana amfani da tsani idan za a hau bishiya ko za a yi wani girbi ko a yi amfani da makata da sauransu to wannan da larabci shi ma yana ɗaukan ma'anar al-mukhrafa al-mukhrafa wato shine abin da ake amfani da shi a tsinko 'ya'yan itatuwa da suka nuna to lokacin da ya faɗi wannan hadisin sai shi asim bin suleiman al-ahwal ya ce kultu sai na ce ma abu kilaba kultu ne abu kilaba sai na tambayi abdullahi bin zaid aljarmi shine abu kilaba sai na ce masa menene ma khurfatul janna wanda ya nuna cewar su ma sun su ma sun sani kalmar al-khurfa tana daukan ma'ana da yawa to amma suna so su hakikanci me ake nufi da al-khurfa din nan wanda mutum yake samu na aljanna saboda ya tafi gaida mara lafiya kala sai ya ce janaha girbin 'ya'yan itatuwan shine janaha wato yana dauke da ma'ana kamar yadda bayani ya gabata bima'ana hiya samaratu idza nabijat nunannun ƴaƴan itatuwa su ake yake nufi da janaha nunannun ƴaƴan itatuwan aljanna idan mutum ya tafi gaida mara lafiya kamar yana cikin wurin da aka tara nunannun ƴaƴan itatuwa ne sai dai ya dauka yake wato akan ce ukhruf lana bima'ana itni shine ka tsinko mana dan ice wanda akwai misalinsa a cikin suratul rahman aya ta 54 inda Allah subhanahu wataala yake cewa muttaqina ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayn dan wa janal jannatayn dan janal jannatayn menene aljanna ma yujtana min as-simari wato ‘ya'yan itatuwa da za a tsinka danin suna kurkusa da kai a gidan aljanna. Janal jannatai ne, ‘ya'yan itatuwa da suka nuna, waɗanda suka nuna, waɗanda za ka tsinka danin suna kusa da kai. Saboda ka nunannun ‘ya'yan itatuwa su ake nufi da janaha. Kuntu na abi kilaba sai na tambayi abu kilaba in ji Asimul Ahwal, amman haddasahu abu asma' ka karantar da mu wannan magana shi abu asma'a din nan daga wurin wa ya ɗauko wannan magana saboda maganar kaga dole ta zama asali daga manzon Allah kafin maganar ta zama gaskiya idan aka ce wani zai samu kaza a aljanna babu wanda zai iya ba mu labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai ya ce an sauban ya ce sauban ne ya faɗa mar wato ya karɓo hadisi ne daga sauban sauban fa an rasulillah ya karbo ne daga manzon Allah amma duk da haka hadisin ba a sanya shi cikin hadisai da ake jingina su ga manzon Allah hadisi ne mawquf mursal shi yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisi na gaba wannan hadisin fi hukmin raf'i wancan ya kawo shi ba a jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da sai da ya tambaya daga ina aka samu magana sai aka ce daga sauban sahabin manzon Allah shi kuma daga manzon Allah amma lafazin ba a jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka sai tahwilul isnad ila abi qilaba isnadin da al-imam bukhari ya sake dauko shi daga abu qilaba bil marfu wannan riwaya din ta zo ne hadisi marfu ne yace haddathana ibnu habib min abi sabitin ta wata hanya kenan yahya bin habib bin arabi قال حدثنا أبو أسامة abu usama sunansa sunansa hamad bin usama bin zaid al-kufi wannan malami abu usama yana cikin malaman al-imam shafi'i yana cikin malaman al-imam shafi'i anil musanna ya karbo hadisin daga al-musanna yace azunnuhu ina zato al-musanna din nan ibnu sa'id abbubai kala yace haddathana abu kilaba yawa an sake dawo da riwayar dai zuwa ga abu kilaba wanda shine dama ya ruwaito wancan hadisi na baya din wanda hadisin mawqufun ne to a wannan riwaya din al-Imam Bukhari ya kawo daga Abu Qilaba yani Abdullah bin Zaid al-Jarmi an Abil Ash'af Sharahil bin Ada an Abi Asma ar-Rahabi har yanzu dai an sauban anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nahwahu yace ya kawo hadisin makamancin wannan bi ma'ana ya kawo hadisi marfu duk da cewa bai kawo lafazin ba don lafazin iri guda ne hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2714 kuma hadisin yana sahihu muslim kitabul birri wa sila babu fadl iyadati al-marid lafazin al-imam muslim innal muslima idza ada akhahu al-muslim idan musulmi ya tafi gaida dan uwa musulmi lam yazal fi khurfatil janna hatta yarja baya gushewa a cikin nunannun ƴaƴan itatuwan aljanna har sai ya koma gida fassara hudu din ko kace baya gushewa wato a cikin ƴaƴan itatuwan aljanna daidai ya tsinka har sai ya koma koko baya gushewa yana hanyar aljanna alkhurfa bi ma'ana hanya har sai ya koma hadisin yana sunan tirmizi kitabul janaiz babu ma jaa fi iyadatil marid amma riwayar sayyiduna ali bin abi talib sayyidina ali yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa man ata akhahu muslim aidan wanda ya tafi ga dan uwansa musulmi saboda ya gaida shi ba shi da lafiya mashafi kharafatil janna hatta yajlisa yana takawa ne a hanyar aljanna har sai ya zauna ko yana takawa ne a cikin nunannun ‘ya'yan itatuwan aljanna har sai ya zauna kowace fasara ta dace fa'iza jalasa idan ya zauna wurin mara lafiyar gamaratun rahmatu sai rahama ta mamaye shi fa'in kana gudwatan idan da safe ne ya tafi gaida mara lafiya din sallah alaihi sab'una alfa malakin mala'iku dubu saba'in suna masa salati hatta yumsi har sai yammaci ta yi wa in kana masa'an idan da yamma ne sallah alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha mala'iku dubu saba'in suna mai salati har sai gari ya waye hadisin yana sunan ibn majah yana babu majah fi sawabi man ada mariban da sunan abi dawud fadlul iyadati ala wudu a riwayar al-imam abu dawud sayyidina ali yace ma min rajulin ya'udu mariban mumsiyan babu wani mutumin da zai tafi gaida mara lafiya da yamma illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin face mala'iku dubu saba'in sun fita tare da shi me suke yi yastaghfiruna lahu suna neman suna nema masa gafaran Allah wanda shine salati da aka faɗa saboda haka idan aka ce mala'iku suna salati gare ka suna maka addu'a ne sai ya zama wannan riwayar sayyidina Ali ya fassara abin da ake nufi da salatin mala'ika ga wanda ya tafi gaida mara lafiya wato mala'ikun suna cewa Allah ka gafarta ma wani Allah ka gafarta ma wani idan da safe ka je gaida mara lafiya mala'ika dubu saba'in yana roƙa maka gafaran Allah har zuwa yamma inda yamma ne hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil janna ya kasance kuma yana da nunannun ƴaƴan itatuwa a gidan aljanna ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة حديث ينا سلسلة الصحيحة حديث ينا دبودة دري أكدا ستين دبقل باب شكا يا تبت دقاء النبي صلى الله عليه وسلم kamar yadda Imam Bukhari ya kawo nan hadisin Sauban sannan mun ba da misalin hadisin Sayyiduna Ali bin Abi Talib shi ma ya ruwaito haka kuma akwai hadisin abu musa al-ash'ari akwai hadisin al-bara'u bin azib akwai hadisin abu huraira akwai hadisin anas bin malik akwai hadisin jabir bin abdullah duk sun tabbatar in ka je gaida mara lafiya to tamfar ka shiga wato cikin itatuwan aljanna ne waɗanda sun nuna sai dai kawai ka ringa tsinka wato ni'ima ce mai yawan gaske babi na gaba babin 237 alhadis lilmarid wal aidi wato zance tsakanin mara lafiya da wanda ya taho gaida shi حدثنا كيس بن حفص التميمي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر المديني قال أخبرني أبي عبد الحميد بن جعفر المديني يتشي بابا سيكرن تدشي حديثي شين جعفر بن عبد الله الأنصاري أن أبا بكر بن حزم wasu malamai na farko abubakar bin hazmi da muhammad bin munkadir fi nasin min ahlil masjid da su da wato cikin wasu mutane da wato daga cikin jama'ar masallaci suka tafi adu umar bin al-hakan bin rafi'in al-ansari sun tafi gaida wani malami wanda ya nuna cewar babu laifi don an tafi gaida mara lafiya a cikin kungu a cikin jama'a shine babban misali da wannan hadisi malamai ne suka haɗu jama'ar masallaci suka tafi gaida wani mara lafiya shi ko mara lafiyan nan malami ne malami ne tabi'i ne babba saboda haka lokacin da suka zo gaida shi kaga sun zo gaida shi amma kuma sai suka ce ya aba hafsin haddisna ka karantar da mu sun zo gaida mara lafiya suke cewa ka karantar da mu ba mu hadisi kala sai ya ce sami'tu jabir ibn abdullah naji jabir dan abdullahi sahabin manzon Allah kala ya ce sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul wato jabir ya ce ya ji annabi yana cewa man ada maridan wanda ya tafi gaida mara lafiya khaba fi rahmati yana kutsawa ne cikin rahamar Allah hatta idan qa'ada idan ya zauna kuwa istaqarra fiha to ya tabbata a cikin rahamar Allah kaga sun taho gaida shi suke cewa karantar da mu babu hadisi sai ya ba su hadisin da ya dace da abin da suka yi sai ya ba su hadisi da ya dace da abin da suka aikata sun zo gaida mara lafiya to bari ya ba su hadisi akan falalan zuwa gaida mara lafiya to amma abin da shi al-Imam Bukhari yake nufi ba laifi bane dan an samu hira tsakanin mara lafiya da wanda ya zo gaida shi ba laifi bane yanayin ciwon shi ke hukunta irin wato damar da mutum yake da ita na ya hira da mara lafiya kuma hadisin ya inganta shi ma yana silsilatu sahiha hadisi na 1929 wannan hadisin ya taho da lafuzza ya taho da lafuzza da yawa akwai hadisin cikin littafin muwatta yana babu iyadatul marid wa tiyara hadisin Jabir bin Abdullah kamar yanda ya taho da riwayar al-Imam Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace iza adar rajulul marido idan mutum ya tafi gaida mara lafiya khabar rahmata ya kutsa ne cikin rahama hatta iza qa'ada idan ya zauna indahu a wajen mara lafiyan qarrat fihi to rahamar ta tabbata a kansa kaga ya dan bambanta da lafazin da yazo cikin al-adabul mufrad illa dai duk ma'anarsu guda ne manzo Allah yace idan ka tafi gaida mara lafiya kutsawa kai cikin rahama amma idan ka zauna gurin mara lafiyan to sai rahamar ta tabbata a kanka sannan akwai lafazin da ya zo daga jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ada maridan khabar rahma wanda ya tafi gaida mara lafiya kamar ya kutsa cikin rahama ne fa idza jalasa indahu istanqa'a fiha idan ya zauna wajen mara lafiyan wato sai rahamar wato ta haɗu a gare shi sai rahamar ta tattara wurinsa fa idan kharaja min indihi idan ya fita daga wajen mara lafiyar khabar rahmata ya sake kutsawa cikin rahama hatta yarji'a ila baitihi ba zai gushe ba daga wannan rahama har sai ya koma gida saboda ka tafiya da zaka yi gaida mara lafiya a cikin rahamar Allah kake in ka zauna a wurin rahamar sai a tara ta a zuba a kanka idan ka tashi a sake baka damar kutsawa cikin rahamar Allah sai ka isa gida sannan ka rabu da ita wani lafazin kuma man ada mariban lam yazal yaqudur rahma hatta yajlisa wanda ya tafi gaida mara lafiya bai gushewa yana ta kutsawa ne cikin rahamar Allah har sai ya zauna a wajen mara lafiya fa idza jalasa idan ko ya zauna in ga masafiha to ya nutsi ya nutse ne a cikin rahmar Allah waɗannan lafuzza duk sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sahihu sunan abi dawud hadisi na 2714 da takharijin ya zo a silsilatu sahiha hadisi na 2504 da sahihu targhib hadisi na 3477 akwai hadisin abdurrahman bin abi laila yace jaa abu musa ya'udul hasan bin ali abu musa al-ash'ari ya tafi gidan sayyidina ali saboda ya gaida al-hasan bin ali jikan annabi sallallahu alaihi wasallam bashi da lafiya fa kana shakiya fa qala ali sayyidina ali ya ce ma abu musa al-ash'ari wanda shi ma sahabi ne fa inni sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana cewa idza adar rajulu akhahu al-muslim mashafi khurafatil janna hatta yajlisa idan mutum ya tafi gaida dan uwa musulmi to tafiyar da yake yana takawa ne wato a cikin nunannun ‘ya'yan itatuwan aljanna kamar a cikin rahamar Allah yake tafiya har ya je ya zauna sai da Ali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza jalasa to a lokacin da ya zauna gama ratuwar rahama sai rahamar ta mamaye shi wanda limamu ahmad ya rawaito hadisin isnadin hasan wal imamu tabrani akwai riwayar ka'ab bin malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man khada man ada maridan khada fi rahma fa idza jalasa indahu istanqa'a fiha idan mutum ya tafi gaida mara lafiya ya kutsa cikin rahamar Allah idan ya zauna a wajen mara lafiya to sai rahamar ta tattaru a kansa sai a tara rahamar a zuba a kan shi akwai hadisin amr bin hazmin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi haka wa idza qama min indihi idan mutum ya tashi daga wurin mara lafiya fala yazalu yahudu fiha hatta yarji'a min haisu kharaja wanda ba baitihi kawai ba ka tafi gaida mara lafiya to idan ka tashi zaka sake kutsawa ne cikin rahmar Allah har sai ka koma inda ka fito koma ina ne akwai hadisin Anas bin Malik innama ayyuma rajulin ya'udu mariban fa innama yahudu fi rahma fa idza qa'ada inda al-marid gamarathu ar-rahma Anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tafi gaida mara lafiya ya kutsa cikin rahamar Allah idan ya zauna wajen mara lafiyan to sai rahamar ta mamaye shi kaga sai rahamar ta zubo a kansa lafuzan sun zo daban-daban wanda yana gwada cewar tafiyar ka cikin rahama in ka isa gai wajen mara lafiya idan ka gaida shi ka koma kana cikin rahama amma in ka iya zaunawa to rahamar tara ta ake a zuba kuma a kanka me yake karantar da mu muhimmancin zaunawa idan an tafi gaida mara lafiya ko da na ɗan lokaci kaɗan ne kana ɗan zaunawa to sannu ma da laye ka tafi tafiyarka saboda ka haɗa waɗannan falaloli guda biyu da suka zo cikin hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya faɗi haka sai Anas ya ce ya rasulullah hada lis sahih alladhi ya'udu marid wanda ya tafi gaida mara lafiya ya sami irin wannan gara basa to shi ko mara lafiya me gara basa shi inji Anas sai manzon Allah ya ce yahuttu anhu zunubahu Allah yana goge laifinsa kaga shi ma ya samu hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad da kuma al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabrani sai babi na 238 man salla indal marid wanda ya yi salla a wurin mara lafiya ka tafi gaida mara lafiya sai kai salla حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان بن أيينة عن عمرو بن دينار الجمهي عن عطاء بن يسار الهلالي قال عطاء بن يسار يجي عاد ابن عمر ابن صفوان Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Safwan tunda dukkan su sunayensu Abdullahi Abdullahi sai ya cire kawai Ibn Umar Ibn Safwan wato Abdullahi bin Umar ya ziyarci Abdullahi bin Safwan bin Umayya bin Khalaf Abdullahi bin Umar sahabi ne amma Abdullahi bin Safwan ba sahabi bane illa dai an haife shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye amma bai iya daukan komai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba bare har a sa shi cikin sahabban manzon Allah an haife shi manzon Allah yana da rai saboda haka ba a lissafin sa a cikin sahabban manzon Allah Abdullahi bin Safwan illa dai kawai yayi rayuwa da manyan sahabbai irin sayyidina Umar Abu Darda'i kamar su Hafsa babban malami ne wanda ake ba da misalin sa a tarihin musulunci malaman da aka yi a Makka ana ba da misali da shi babban malami ne saboda haka abdullahi bin umar ya tafi gaida abdullahi bin safwan abdullahi bin umar sahabi abdullahi bin safwan tabi'i amma duk musulmai ne tunda manzo Allah ke cewa wanda ya tafi gaida dan uwa musulmi saboda haka abdullahi bin umar ya taho gaida dan uwa musulmi wani malami abdullahi bin safwan fa hadaratis salat sai lokacin sallah ya zo shine hadaratis salat sallah ta halarto wato lokacin sallah ya halarto فصلى بهم ابن عمر ركعتين sai abdullahi bin umar ya musu sallah raka'o'i guda biyu raka'a biyu saboda kasur wakala lokacin da ya yi raka'a biyu sai ya ce inna safrun mu matafiya ne wato ku cika ta kenan wanda ya tabbata sunnar manzon Allah sayyidina umar yayi abdullahi bin umar yayi idan matafiyi ya limanci mazauna saboda ba kowaye cikin mamu ya san cewa limamin matafiyi ne ba saboda haka idan ka zauna kai sallama in ba ka faɗa ba sai a ɗauka ko kayi rafkannuwa ne sai a yi taima subhanallah don haka kana sallama sai ka ce ku cika sallar ku mu matafiya ne kaga kowa sai ya miƙe ya karasa tashi hadisin yana musannab na alhafiz abdurrazzaq bin hammam as-sana'ani hadisi na 4372 الإمام الزهري يباد الأباري يناتشوا دخل ابن عمر على رجل من أهل مكة يعوده عبد الله بن عمر ياته وجن wani mutum daga cikin mutanen Makka ya je gaida shi fa hadarat salatu fa salla bihim ibn Umar rak'atayn thumma tafata ilayhi bayan Abdullah bin Umar ya gama sallah yayi sallama sai ya waiga fa qala sai ya ce atimmu ku cika sallarku wannan shine lafazin da yazo cikin kitabul musannaf wanda ya dace da hadisin da alimamu bukhari ya kawo annan sai babi na 239 shine iyadatul mushrik babu iyadatul mushrik babi game da tafiya gaida kafiri shine al mushrik a tafi gaida kafiri musulmi ya je gaida mara lafiya kuma ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ka tafi gaida kafiri rashin lafiya ya same shi حدثنا سليمان بن حرب الأزدي قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأن حديث أنس بن مالك أنس يباد الأباري أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي wani yaro daga cikin yahudawa yana yi wa annabi hidima masu hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa daga cikinsu akwai kafirai ma yaro mai hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi anas da ya bada labarin shi ma mai hidima ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa hidima kuma manzon Allah yana da akwai wani yaro wanda mai hidimarsa kuma kafiri ne ba yahudi anas ya ce fa marida sai ya kamu da rashin lafiya fatahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tafi wurinsa ya'uduhu don ya gaida shi faƙa'ada inda ra'asi sai ya zauna a daidai kansa kusa da kanshi faƙala sai ya ce masa aslim ka musulunta saboda an zo ƙarshe an zo gaba na ƙarshe dama ce ta ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangi wannan yaro ba zai tashi ba don haka babu taimakon da zai ma wannan yaro face ya ja shi zuwa ga addinin musulunci fanadara ila abihi sai yaro ya kalli babansa babansa yana kusa wa huwa inda rasihi shi ma yana daidai kan yaron ga annabi a daidai kan yaron ga mahaifin yaron a daidai kansa ku duba saukin kai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaida yaro yaron yahudu ya ce ka musulunta faƙala lahu yaro yana kallon babansa sai mahaifin ya ce a abal qasim ka yi biyayya ga baban alkasim sallallahu alaihi wasallam wato baban ya hada saboda me halin kirkin yarin jaye zuciyarsa halin kirkin yarin jaye zuciyarsa saboda haka yasa halin kirki yana samar maka fa'ida wanda in ba don wannan halin ba za ka same ta ba a ce ba yahudi ya ba ma ɗansa izini ka musulunta shi bai musulunta ba saboda kawai kyawun halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anas ya ce fa aslama sai yaron ya musulunta akwai riwaya ta al-imam nasai yanda yazo hadisin ishaq bin rahawai an sulaiman al-mazkur cewa domin shi al-imam bukhari anan ya rawaito ne daga sulaiman bin harbin al-asdi al-imam nasai ya rawaito hadisin daga ishaq bin rahawai an sulaiman bin harbin al-asdi wato hanya guda ce amma a riwaya ta al-imam nasai faƙala sai yaron ya ce ashadu Allah ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadar rasulullah ba kamar yadda zo cikin littafin nan fa aslama sai ya musulunta kaga ba gaya mana me ya faɗa wanda yasa aka ce ya musulunta ba amma a riwaya ta al-Imam Nasa'i an faɗi kalmar ma da ya faɗa na musulunta din fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fita daga wajen yaron wa huwa yaqul yana cewa alhamdulillahi allazi anqazahu minan nar godiya ga Allah wanda ya tseratar da yaron nan daga wuta manzo Allah yana wa Allah godiya yanzu ka suranta ka suranta annabi sallallahu alaihi wasallam ka suranta yawan mutanen da suka musulunta duk inda musulmi yake a duniya manzo Allah ya jawo shi ko ba haka bane amma ka duba yaro ɗaya da ya musulunta manzon Allah yana kai na gode Allah dukkan mu dalilin ka muka musulunta ya rasulullah amma manzon Allah ya nema Allah godiya saboda ni'ima guda wato manzon Allah bai raina ni'imar Allah ka duba duk musulman da suka musulunta wannan bai ishi manzon Allah ba ba yahudan nan da ya musulunta manzon Allah ya fita yana kai Allah na gode Allah na gode saboda haka wato kada ka raina ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala hadisin yana irwaul galil hadisi na 2272 wannan hadisin ya zo cikin sahih bukhari yana kitabul janaiz babu idza aslama as-sabiyyu famata riwaya ta al-imam abu dawud kitabul janaiz babu fi iyadati zimmi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a riwaya ta imam abu dawud yana cewa alhamdulillahi allazi anqazahu bi minan nari ina ma Allah godiya wanda ya sa yaron nan ya tseratar da yaron nan a dalili na daga azabar wuta a dalili na kaga ya ce bi minan nari anqazahu bi minan nari ibn hajar ya ce wannan hadisin ya cikin fathul bari tun da imam bukhari ya rawaito hadisin yana kitabul janaiz yana mujallar na hudu shafi na 139 fathul bari ya ce wa fil hadisi jawazu istiqdamil mushrik idan aka ce a gidan annabi akwai kafiri yana wa annabi hidima saboda ka ya nuna babu laifi idan ka dauki kafiri ya ma hidima babu laifi wannan yana daga cikin salo wanda manzon Allah ya amfani da shi wajen ya nuna mana halalcin mu'amala tsakaninmu da kafirai saboda ya karantar da mu halalcin mu'amala in ba dan haka ba ai ba sai ya nemo yaron kafirai ba yara ga sunan a garin Madina yaran musulmai duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bukatar yana son ya zo ya masa hidima gode ma Allah zai amma manzon Allah sai ya dauki yaron bayahudi me me hikimar haka dan ya karantar da sahabbai addinin da ya zo da shi bai hana mu'amala da kafiri ba kuma kyawun mu'amalar shi ke sa kafiri ma ya sha'awar addininka idan ya zama gaba ɗaya ka tsinke hulɗa da kafiri ta ya za a yi sha'awar addininka bai ma sani ba bai yi hulɗa da kai ba ya ce wa iyadatihi sannan tafiya gai da kafiri shi ma ya tabbata sunnar manzon Allah iza marida wanda yana nuna husnul ahdi husnul ahdi kyawun zama da mutum yaron yana yi wa annabi hidima amma da ya samu rashin lafiya manzon Allah da kansa ya tafi gidansu ya je gai da yaro da kansa ya tafi gidansu ya tafi gai da yaron kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yana kyautata alkawarin da ke tsakaninsa da waɗanda ya kulla hulɗa annabi sallallahu alaihi wasallam bai rena yaron ba kasancewar yaro ne karami sannan bai rena shi saboda kafiri ne ba bai rena shi saboda ba yahude ne abokin adawa ga musulmi ba manzo Allah musamman ya tafi gidan ya nemi izini aka ba shi dama ya taho gurin yaron na saboda ya gaida shi jin daɗin abin da ya yi ya sa uban ya yaron izini ya karbi addinin musulunci sannan wannan hujja ce da take nuna ardul islam ala sabi ka bijiro musulunci ga yaro ga yaro walau la sihhatahu minhu ma arabahu alai ashe yaro in ya musulunta musuluncinsa ya inganta in ba don haka ba manzon Allah ba zai ce ka musulunta ba wanda ya nuna cewar yaron ba karami bane shine abinda ibn hajar yake nuna cewar tana yiwuwa yaron ya kai balaga domin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam naima Allah godiya da ya tseratar da yaron nan daga wuta ya nuna yaron ya kai baligi tunda Allah bai azaba ga wanda bai balaga ba Allah bai azabtar da wanda bai balaga ba annal shine yake cewa wa fil hadisi إنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ يعني نونا cewar yaron baligi ne saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar ka musulunta yake cewa ka musulunta da yaron ya musulunta manzon Allah yake gode ma Allah da ya tseratar da shi daga wuta a dalilin shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai misali da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun inganta akwai hadisin Aisha akwai hadisin Sayyidina Ali bin Abi Talib wanda Abdullah bin Abbas ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah ya daga alkalami ga yara misali hadisin Abdullah bin Abbas a zamanin Sayyidina Umar Abdullah bin Abbas ya bada labari utiya Umar bi majnuna kazzadat zamanin Sayyidina Umar yana shugabanci aka zo da wata mahaukaciya ta yi zina ga mahaukaciya ta yi zina saboda haka fastashara fiha unasan sai na umar ya kira wasu mutane shawara da su aka ce masa ai hukunci dai guda ne saboda wanda ya yi zina hukuncin jifa ne to za a jefa ita wannan mahaukaciya fa murra biha ala ali bin abi talib ridwanullahi alai an zo wucewa da ita wannan mata kafin a jefe ta kuma mahaukaciya ce aka zo wucewa ta sayyiduna ali sayyiduna ali ya ce mashi anu hazihi me ya faru sai aka ce majnuna bani fulan zanar wannan mahaukaciya ce tana da tabin hankali ga danginta banu fulan tunda ta yi zina fa'amar biha umar an turjam sayyiduna umar ya yi shawara saboda haka ya yi hukunci a je a jefe ta فقال سيدنا علي يجي ارجعوا بها كوما ديتا مجلس سيدنا عمر برنزو saboda haka sayyidina ali bin abi talib ya tashi takanas ya zo majalisin sayyidina umar dama manzon Allah ya tabbatar wanda ya fi iya alƙalanci shine ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda yana zuwa ya amiran mu'minin yace masa sayyidina umar ya kai shugaban masu imani amma alimta ashe baka sani ba ashe baka san hadisin nan ba annal qalama qad rufi'a an salasa Allah ya daga alkalami na rubuta laifi ga mutane guda uku baka san wannan hadisin ba anil majnuni hatta yabra wanda ya samu tabin hankali an daga alkalami ba a rubuta mai laifi sai ya warke wa anin na'imi hatta yastaikida wanda ke bacci an daga alkalami sai ya farka ko satin da ya wuce wani ya rubuta tambaya ya aiko min ko shi baya mafarki ya sake matansa hankalinsa duk ya tashi auren su na nan kuwa nace ka gaya ma wani ne tace bai faɗa ma kowa ce yi shuru wanda ke bacci an daga alkalami ba a rubuta masa laifi wa anis sabi hatta ya aqil yaro karami an daga alkalami sai yayi hankali kada sai suna umar ce bala lalle fa haka ne lalle haka ne wallahi an taɓa faɗa sai na ali ya ce fama ba zu hazihi turjam to me yasa za a tafi da wannan mata a je a jefe ta kala sai ce la shay'a babu hujja in ji sayyidina umar sayyidina umar yake babu hujja kala sayyidina ali ce fa arsilha saboda ka sai ka sake ta kala sayyidina umar yace ku sake ta fa arsalaha sayyidina umar sai kabbara yake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya manta ya manta hadisin manzon Allah in ka duba aunul ma'bud hadisin ya dubu uku hudu da dari uku da tis'in da tara adatul arabi annahum yukabbiruna ala amrin azimin wa sha'anin fahimin duk babban al'amari to sahabbai kabbara suke idan babban abu ya zo sai a rika sai sahabbai su rika kabbara sai da umar yana ta kabbara saboda abin yayi girma ya bada mamaki labarin yana sahih yana littafin irwaul galil bi ma'ana hadisin isnaduhu sahih shine hadisi na 297 Allah subhanahu wataala ya bamu lada abin da faɗa daidai Allah ya mana gafaran kurakurai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك